kawo karshen suratul hujurat yau kuma insha Allah za mu tashi a suratul qaf aya ta farko akalla bismillah salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه لا تبارك المرسلين وعلى آله حق قدره وامتداد الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قاف مكيتها أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة قاف مكية إلا ولقد خلقنا السماوات والأرض الآية ومدنية خمس وأربعون آية سورة قاف النبي نادم مكة كسوكر آيوين أربعين دبيا زي دي واحد لك رجل لك رجل لك السماوات بسم الله الرحمن الرحيم قال الله أعلم بمراده به ألا شيزا من ديك نبي دشي والقرآن المجيد ألا يرد إلى القرآن المجيد من جرما كذا حروف ينكفو لسوك دواء اسمها القرآن كما سو ألف لام ميم كما سو ألف لام را kamar su a haimin kamar su kafa haya ayin fara wato sun zo harafi ashirin da takwas kamar yadda hurufin hijariya yake sannan kuma a sura ashirin da takwas to dukkansu allah ya kan ce allahu a alamu bi muradihi bi zalika kaga kaf harafi ɗaya ne kawai ha mim harafi biyu ne alif hemim alif yuni sai hem alif lam mim ra arabi hudu ne akwai ka baya aizar arabi biyar ne to hikima na ubangiji subhanahu ta'ala in ka koma a ƙasa wajen da yake rantsuwa sai ga akwai inda yake rantsuwa da harafi daidai harafi daidai kamar malasari ba wani rantsuwa a bayansa akwai inda yake rantsuwa da harafi biyu kamar wanda hawa laili za ta ja wasa mai matsani akwai inda yake yi da haruffa guda uku kamar masafa ta safa wa zahira tijira akwai inda yake zuwa da haruffa guda hudu kamar mazariya ta zarwa wa hamila ta kara ta jariya ta jami'in kasma ta amra to irin su irin su dai akwai inda ke yi da biya kamar su wasa mai za ta shuru kamar inda ke wa tsoron gidayen masu to a nan dukkan masu tafsiri sukan ce allahu alamu bi muradi bi zalika to don a gane cewa shi musulunci abu uku ya kunsa akwai faɗi da baki akwai kullawa a zuciya akwai aiki da gabobi to a cikin alkur'ani ma akwai wanda dole za ka ba da gaskiya da shi kamar irin waɗannan a cikin wato kalman da qur'ani yake magana tunda maganan Allah ne qabul qur'ani da wannan baka ba wanda ya san abin da Allah yake nufi amma kamar inna Allah la yughfiru an yushraka bihi wa la sami ma'anan to haka dai ubangiji subhanahu ta'ala ya hikimar sa dan shi har komin kowane akan ce Allahu nurani min zalika wal qur'an al majid ma ma amana kuffaru makkah bi muhammadin kafiran makka ba su ba da gaskiya da annabi muhammad ba bal ajibu sun ji mamaki an ja abun manzurin cewa ga wani mai gargadi ya zo minhum daga cikinsu rasulun min anfusihim wato manzo daga cikinsu yukhawwifunahum wanda yake tsoratar da su min nari da wuta ba da ba su bayan tashi wa qala al kafiruna kafirai suka ce hadha ayil inzar wannan gargade shay'un ajib wani abu ne mai ban mamaki a idza bi tarqiqil hamzatayn wa tasil al-thaniyati ko a idza wa isali ayyun bainahuma al wajhayn a idza ko a idza tambaya suke shin yanzu idan mun mutu idan minna wa kunna tuwaban muka zamo kasa narjiu zalika ba narjiu za mu komo zalika rajulun bayyinu mancanan ka abinda ake faɗa bayan an mace an sa mutum a kabari ya daddake ya zama kasa kuma ce a tsarawa ke dawowa da shi rajulun komowa ne ba'idun manisanci fi gadi ko ne matukan nisanta
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فذوقوا أمرا مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
Allah ya kalla alimna ma ta musu lalu hakika mun san abin da ka sake tawayewa ta kudu take ce min na gare su wa inda na kitabun akwai littafi a wurin mu habibu mai kiyayewa shine lawhul mahfuz fi jami'ul ashiya'i dukkan abubuwa na ciki al muqaddar da abin kaddarawa bal kazzabu bil haqqi sun gaskata ƙarya ne alqur'ani لما جاءهم يعني مكتوم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في أمر مريض سوء أتكين شأن النبي da alƙur'ani sun zambata a cikin al'amari marijin mai raurawa wanda bai zauna wuri ne ba alƙur'anin da suke cewa daga Allah bane ba su iya bayi suna ne kawai ba ƙalo ma watan wani lokaci sun ce ƙur'ani shi annabin sahiru nan dawo ne ko kuma alƙur'ani su ce sihirin dabo ne wa maratan wani lokaci su ce shi annabi sha'irin mawaƙi ne alƙur'ani kuma shi'irin waƙa ne wa maratan wani lokaci su ce kahirin mai bokanci ne ko kuma su ce alƙur'ani kahirin mai bokanci ne to ai al'amarin bai su ma kansu sun kansu tsaya wa wuri ɗaya a falam yanzu shin ba su yi duba bi uyunihim da idan dunan mu'tabirina su lura bi uqulihim da hankulansu hina an karin ba'asa lokacin da suke musun tashin kiyama ba za a tashi ba su yi duba mana ilan sama zuwa sama ka'inatan fawqahum ta kasance a saman su kaifa banaina ha yanda muka gina ta bila amalin babu limiti sama ga yanin ko ina a shimfiɗe babu wani wurin da za a ce an tokare nan kare faru wa zayyana ha muka kawata ta bilkawaki da tauraro فما لها من فروج با wani kafa ta kokin tsarewa tsaimuwa da take aiwata ta wannan ya isa ka san ikon Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko dukan komai abin da ake bada labarin nan a sama mala'iku na ciki al'arshi na ciki al'arshin da ya fi duniya da abin da yake cikin duniya aljanna na ciki komai na ciki amma saman nan ba ta taba girgiza ta ce za ta fado ba ba taba samun wani wuri ya hude ana gyara ba ba ta ba samun wani gimshiki gane yau an sa dokar ya fano ba wannan ya isa a lura
والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد
والأرض بصيدوا بغلوا كسابة معروف على موضع في السماء كيف كيف مددناها يند مكميكا تدحونها مكشم في داتا على وجه الماء بسا سمع الروا kasan nan da muke gani akan ruwa yake ruwa ne a ƙasa dankam haka muka shimfiɗa ta wa alƙaina fiha rawasiya muka jefa duwatsu fiha a cikin ta tusabbituha da take tabbatar da ita don kar ta girgiza wa ambatna muka tsara fiha a cikin kasan min kulli zawjin dukkan nau'i bahijin mai kwarjini kaga tsiron da yake bayan kasa ruwa da yake fitar da su wannan kalan kore wannan shudi wannan fari ga na Allah ke mu muka yi haka da hotun hidon kyansa tafsiratan ai fa Allah dalika mun yi haka ne tafsiran don ganarwa minna da gare mu wa zikira da tunatarwa taskiran da kulli abdin ga dukkan bawa munidan rajjani mai yawan komawa ila ba'atina zuwa bin ya daga sama ma'an mubaraka ruwa yadda mai albarka ruwa mai albarka kasirar albarkati wa ambatna mun tsira bihi da ruwan nan jannatin basati na gonakai wa haɓar hasi da ƙwayar shuka abin girbewa almahasur
والنخل باتقات لها طلق نضيد رزقا للعباد وأهينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذب قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
wannan mun yi haka ne rizkan wannan hada da dabino ba su katin juwalin dogaye halin muqaddamun lahadar unnanilun ya ya nunan ya tabbata lahagare ta mutawakihun ba'dahu wa qabalin sabwatun sun sarkafe da juna wani dabino yana kan sama yana saman wani dabino Allah ce mun yi haka ne rizkan lil ibadi don mu azurta bayan mu wa aina mun raya bihi da wannan ruwa baldatan maidatan gari mai tambatacce yastawi bihi muzakkar wal mu'annas ba a ce maitatan ba maitan da maitan da maitan da ɗaya ne كذلك أي مثل مثال هذا الحياء الخروج بتامل القبور فكيف تنكرونه يا وجه موسى والاستفهام للتكريم والمعنى أنهم نزلوا في نزلي وعلموا ذلك سسما جانبك كاكا أشبايا Allah ya ce mun jefa mun shimfiɗa wannan ƙasa a saman ruwa da Allah ya bar ruwan da ta dinga girgiza kaga girgi in yana cikin ruwa zai dinga girgiza ko to ga ƙasan nan akan ruwa take amma Allah da ikonsa ya hana ta motsi ba za ta motsa ba ran da duk ta motsa ko aka ce girgizan ƙasa ya faru a wani wuri sai ka ji abin da zai faru ba mai kyau bane to Allah subhanahu ta'ala sai kawo irin halittar mutum don a gane cewa akwai tashin kiyama wato kowane abu yana da ƙuruciya wato lokacin jinjiri da lokacin zamowa ƙuruciya da lokacin tsufa to in ka duba haka tsiro yake lokacin da yana jinjiri ya fito kankani yana nan ya zama saurayi ya yi zanganni ya ya shore shar bayan haka kuma sai ya koma ya fara ja ja ja yana jan baya kuma ko da ruwan saboda tsufa ya zo sai ka ga gona yana ja ana ruwa yana ja ya tsufa ana nan sai a zo a girbe sai ya mutu sai a sa su a kamari to haka duniya kake kullum Allah ya maka rayuwa don ka gane cewa kai ma haka kake ka shuka ya fito jinjiri ya zama saurayi ya tsufa ka girbe ka yi hisabi to me rage kuma to haka nan duk rayuwa ce duk abin da kaga an fara na duniya za a fara da nishadi kullum ana yi ana yi amma yana daɗewa zai ga kuma abin ya tsufa abin ya tsufa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan wannan abun mun yi maku ne yadda kuka ga abubuwan nan suna fitowa ku yi nazari a kai mana ku gani kuma haka za ku koma allah ya yi haka ne don a san shi ne kadai bai jirgita al'ikin allah ne kadai bai jirgita ko gida kai yanzu ana cewa wannan gida yana da kyau ai garin nan ba irin shi to ka bashi shekara goma ina ba shi shekara goma da ya ai kuma gidan wani za shi ake kallo yanzu ya tsufa an yi wani shi ma yayin da yana zuwa ana da ƙaɗai yanzu duk garin nan ba gidan wani ba gidan wani kwana kaɗan sai a yi wani shi ma ya zama ya tsufa saboda ta gairi haka nan ko riga da kake da ai ba ai yayin da ne wani yanzu in ka ɗauko rigar da kana sai a fara maka da ita wanda da sai mai kuɗi suke sa ai ya zama da to Allah ya ce wannan bai ishe ku dora ba in kashe rigan in kashe mai rigan yawwa in kashe gida in kashe mai gidan ko in tura in kawo wasu sabon zubi daban samarin da irin kurucensu daban na yanzu daban saboda Allah ya ce ya ishe mu murura ya mu ga zaman sauran kamanoyi mutanen nuhu sun karyata ga wani sani su fi imana kome wa sabu rasu da sabu rasu waɗansu mutane ne da suke wani rijiya ke irin kanu imi na alaiha suna zaune a bakin rijiyar bi mawashi da dabbobinsu ya abuduna lasna suna bautan gumanka wa nabiyuhum annabin kila an ce hanzala ta ibnu safwana ne shi ma wani annabi wa kila an ce gairu wani sa wa samud da samudawa qawmu salih mutanen salih wa qad da adawa qawmu harun mutanen harun wa fir'auna da fir'auna wa walidun da yan uwan lut wa mutanen annabi lut alaihi salam kenan
وأصحاب الأيكة وقوم الطباع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
wasa aika da ma'abauta aikata alƙizatin rukuki shine mutanen shu'ayu wanda suka tabbata a wani wuri mai dausayi wanda yake wurin duka kurmi ne wa qawmu tubbain da mutanen tubba'u dawwal huwa malikun kana lil yaman wanda muka faɗa a baya wanda ya fara yi maka'aba sutura aslama ya musulunta wada ya kira qawmu mutanen sa ila islam zuwa musulunci فكذبوا فكذبوا كل دكا من المذكورين لو أن أك أمتا لنا mutanen Nuhu ne asabun rasu ne samudawa ne adawa ne mutanen fir'auna ne mutanen Nuhu ne mutanen shu'aibu ne dukkan su kazzaba rusul sun karyata manzanni ya rasulullah don karka samu damuwa ka quraishin kaman quraishiyawa da suke karyata ka a fama haka wa idi Allah ya ce lalle azaba na ya wajaba akan su wajaba nuzuli da za alal jami'i bisa duka saboda haka ya rasulullah wala yaliqu sadruka min kufri quraish kar ka samu damuwa kirjin ka yayi kunci saboda ka karce wan quraishi ya wabi ga kai afa ayna bil khalq al awwal shin za mu gajiya da halittan farko ne ai lam ya ayin nam na ayabiha da muka yi na farkon ai ba mu gaji ba yanzu ma da za mu sake mayarwa ai ba za mu gaji ba bal hum fi lafsin sun tabbata cikin shakka ne min halkin jadidin na cewa za mu iya samar da wani sabon halitta wal ba'su shine tashin kiyama wal qad khalaqal insana haqiqa mun halicce mutum wa na'lamu har bi takdirin naham mun sani ma tuwassu bihi nafsu abinda ransa take zuwa wato abinda duk ka faɗa ka faɗa ka kulla a zuciya zuciyar take wasu wasu Allah yake na san shi alba'u za'idatu ma tuwasufu bihi dinnan aure ta ajeti wal lamir lil insan wa nanu aqrabu ilayhi mu mun fi kusa zuwa gare shi min hablil warid aqrabu ilayhi bil ilmi da sani min hablil warid al ilabatu lil bayan al ilabatu lil bayan ne ke cewa min hablil warid aqrabu ilayhi min hablil warid eh to kaga anan da Allah subhanahu wataala ya ce ayyama'ina bil khalqil awwal bal hum fi lafz min khalqin jadid wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi to tun masu tafsiri sukan ce mun fi kusa zuwa gare shi da sani min qabl wa daga bibiyan wuya to ma'iya na ubangiji malamai sun ce da ilimi ne amma wajen ɗalibai sun ce a'a ma'iyya na ubangiji subhanahu wata'ala da zamowa tare ne alqur'ani yana cewa balana qussanna alaihim bi'ilmin wannan shine nan wa ma kunna ghaibin wal haqqu laysa fil hijabi إنما أنت عن النظر إليه في أما لأنه لو كان مهجوما لما صار إلى بل قدوسه هنا ما لمين عرب السكتة والحق الله كنا ليس بالحجاب فأتكين حجابي يا جماعة wa inna ma anta kai ne ka zamo fi amma cikin makanta anan nazari idon ka ba zai iya ganshi ba lianna hu law kana mahjuban da ya zamo mahjubi a shamakace da ma kana ilahan in rusuhu nama mana Allah kowa gwargwadon sanin sa da shi haka yake tsayawa in ka ce majahili ina Allah yake da mata zai ji Allah na sama na kallo na dokar ka matsa in ka ce bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai ne to kuma zai ce ai ba shi ke to da a rasa shi kuma ya mashi mahalli ya ɗan sauki sauki to shi kuma wanda yake ba arifi ba shi ai kullum huwa ma'akum aina ma kuntum kuna tare duk inda kuke duk inda kuke kuna tare sai a ce bil ilimi su ko a arifai suka ce ai mu ma fana'u zati fi zati ne zati ya kare a cikin zati wato albasaru la ta'alluqa lahu illa bizati bal ma'iyyatu haqqan bizati al ma'iyyatu bizati la adad wato ma'ana kawai kowane lokaci ko ina ka motsa ka tabbatar akwai ubangiji a wurin shine Allah ke cewa ni din nan na fi kusa da jijiyan wuyan ka fiye da kai ga jijiyan wuyan a jikinka in na sifatan zuwa إذ خلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
نعم إذ يتلقى المتلقيان يعني إذ ناسبه وصول مقدرا كأن بتا يا رسول الله رانا نازوا ما سقموا واديوا لا سقموا يأخذ ويثبت الم- الملكان ملائكة guda biyu almuwakkalani abiban wakkalawa guda biyu bin insani da mutum ma amalu abin da yake aikata shi anil yamini wa anil shimal mala'ika daya yana hannun dama mala'ika daya yana nan a hannun hagu qa'idun ay qa'ida ne dukkan su suna zaune wa huwa mubtada'un khabaruhu ma qablahu ma yafiz bai lafazi min qawlin kowani magana illa ladai sai a gaba gare shi akwai rakimun hafizun mai kiyayewa a ji halar da ce wa kullum min huma bi ma'anar musanna wato mala'ikan daman shi na iya sibantuwa da rakimu da atiyu na abun ma yana iya sibantuwa da rakimu da atiyu duk abin da ka rubuta din nan duk abin da ka aikata sai ya rubuta to Allah subhanahu wataala ya yi haka ne dan Allah ya ce ma kunna mu'zibina hatta na basa rasula wato shi mala'ikan dama aikinsa ya rubuta aikin kirki mala'ikan hagu aikinsa ya rubuta aikin shari to kowane lokaci na dama da kayi aikin kirki guda daya zai rubuta abokinmu ya yi aikin kirki daya Allah ya ba shi ladan guda tara don alhassanatu bi ashri amsalina da zaran kayi ne kawai zai rubuta shi ko mala'ikan abu mai rubuta mummunan idan ka yi kamin ya rubuta sai ya shawarci mala'ikan dama to mutumin mu dai gashi ya zane ya zane yaya na rubuta sai a ce saurara masa ko daga nan zuwa sa'a guda na falaki ko ko ko ko zai ko zai duba sa'an falakin nan fa awa shida ne ba irin awa namu bane ba za a rubuta mummunan aikin ka ba sai an baka lokaci na wata na sa'a ta shida idan a wannan tsakaniya awa shida baka ce astaghfirullah ba sai a rubuta guda ɗaya tak to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul liman galabat ahaduhu a asharu kai so mutumin da wanda ake rubuta masa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yarin jayi goma ɗaya ɗan yanin jayi goma mana ka aikin kirki ɗaya an rubuta maka goma ka an rubuta maka goma don allah yaushe za ka yi kuma aikin banzan misali ka yi salati sau ɗari ka yi sigimari ɗari ka yi hayalla ɗari to a nan akalla ba ka samu ɗari uku ba to an muka rubuta maka dubu uku yaushe za ka yi sabon dubu uku rana ɗaya ba lalatacce ba in ba lalatacce ba da safe ka zauna ka yi sigimari ɗari ka yi salati ɗari ka yi la'ilalau ɗari an rubuta maka akalla lada dubu banda na salloli banda baki ya misali hada da kake yi yaushe ne in dai ba lalatacce la'anan ne ba a ce kuma ka sake yin dubu uku da yamma shi na nake ce wailun liman galabat ahadu kai co ga wanda aikinsa na mummuna guda da dai dai dai ya rinjayi goma goma to kaga nan Allah subhanahu wataala ya yi haka ne dan ya fi son rahama ga bawansa rahamati wasa kulli shay dan rahama Allah tana da yawa sai Allah ya baka wannan dama kuma ranar kiyama in an zo Allah zai faɗa maka nan gaba cewa za ka zo da mai shaida waye mai shaida za ka ji shi nan gaba walakar halakarin sanan waja'at sakaratul mawut mayan mutuwa ta zo zamratuhu wa shiddatuhu bil haqqi da gaskiya min amrillah bi radina amrillah nira hatta yarahu al-munkiru har dai mai musu za ya san shi kiyama zai ga shi ya nan kuru na wani nafsu shiddati zalika ayi mutu ya ce wannan mutuwa ma kunta tahid abinda kake baudewa kake kuru da shi kenan kaga komin lalacewa mutum ya san gaskiya ne mutuwa babba makawa kana so ko ba ka so za ka mutu to me yasa mutane ba su son mutuwa me yasa wasu ba su da mutu da mutuwa ba duk ma abocin duniya ba ya son ji labarin mutuwa in dai ma abokin duniya ne saboda duniyan ya sa gaba ba ruwan shi da Allah saboda haka duniyan ne ya sa gaba bai son ya rabu da ita su ko ahalillahi kullum Allah suka sa gaba saboda haka ba su a tsoronta har annabi annabi yana cewa mautul mu'mini rahatun mutuwan mu'mini hutu ne to da yake su sun koma ga Allah to sai Allah ya ce ni ma ina bukatan in gan ku ina son saduwa da ku wanda ya ba Allah baya sai Allah ce ni ma ba na son gamuwa da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'rada 'anillah wa ghafala anhu wa an zikrihi wa ibadatihi wa aqbala 'ala ad-dunya la shakka yakrahu al-maut sayatihi al-maut wa huwa yakrahu man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu ma'ana duk wanda ya kauda kai ga barin Allah ya rabkana baya ambaton Allah baya ibada ya fuskanci duniya ba makawa wannan yake mutuwa ya zo mutuwa kuma zai ki zai zai zai ki mutuwa wanda ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi wanda ya ki gamuwa da Allah Allah zai ki gamuwa da shi to abinda ake so ka sani ne ko kai kirki ko kai kirki kirkin ka ba zai barka ba za ka mutu ko kai alkhairi ko kai alheri alkhairin ba zai barka ba za ka mutu kuma ka sani abin nan da aka gaya maka fa ka riga an rubuta fa ba koya ba cuku-cuku ba na zama ne aikinka kawai shi zai fin da kai to shi ne a nan abin ismanu da ala yake mayan mutuwan nan da kake guje mawa ko ka ci ko ka so ya fa sauka kawai an gama sai Allah ce abin da kake gudu to gashi gashi wani biya da sur na hura ka gode ba su tashi kiyama zalika yawon nufi ranar hura wannan yawon wa'idi ranar narko ne lilkubari ga kafirai lil azabi
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ونفع بالصور عن هورا أشكي كاغا الله بيتي ذا هورا shi a wajen shi ma an hura kawai an hura kawon ma lilibasi ga tashi kiyama zalika yawan nan yau mura idi ranar nan ko ne wajen kullu nafsin kowane rana kowane rai ta zo ilal mahshar da zuwa taron kiyama ma ha sa'ikun akwai mala'ika mai kora ya tsukuwa da yake kora ta ilimi zuwa gare shi wa shahidun da mai shaida ya shaɗu alaiha bi amaliha wanda zai shaida akan wannan ran da aikinta mane ne masu shaida huwal abdi hannayen ka ne wal abdul da kawahun kawai ne ma da wani don in an je lahira za a yi jayayya da kafafu da hannaye da sauran a me yasa duniya kafa baka magana yau ka kama magana hannu baka magana yau ka fara a ai da ni aka je wani sharrin nan da ni aka je wajen zinan nan da ni aka je wajen kulle-kullen nan me yasa ba ka magana dole ce an daka nan lahu alladhi an daka kulli shay ai Allah ba ruwan shi komai ya gada ma sai magana shi yasa mai magana ba wurin koya Allah ma ya sani ga ma shi a rubuce ga shi a wurin ka wa kullu nan zama qa'ida wa huwa mulkihi ga yana malaka ce kira kitaba ka kafe mun fitar yau alayka yin sai ba nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza Allah ya ce to shikenan me ya kamata a yi je kai inda ya kamata an ce wani mutum yana da ilimi sai yana da dan tabo hankali haka da ya ji wannan ayar zai ɗauki takarda duk abin da ya rubuta mummuna zai rubuta shi ma duk inda zai yana da takardarsa in ya aiki mummuna sai ya rubuta in ya aikin shari sai ya rubuta in ya aikin mummuna kullum aikin shi kenan ranar sai laifi sai aka yi shi gaba alƙali alƙali ya ce kayan laifi kaza ya ce ina koyi za a yi maka hukunci ce to da ka tayan karanto maka na kirkin da ne ya ba na banzan kawai da ke alƙali ya ce mace a'a ai mu nan abin da kai laifi ya ce inna lillahi ashe kotun gari na Allah zabi shi Allah sai ya karanta da kirkin da na banza kai sharri ko ake karanta da baka shi Allah sai an karanta da kai da kirkin kai na sai an karanta duka kai kawai kai ba za ka zo ka ji da kirkin ba sai na sharri to dai نعم وجعل كل هذا ذاكر وجهي المشينا كنا ولقد كنت في قبلة من هذا الذي جمس كاكمن شيء الدنيا كان ركلي من هذا النازل لك وانا رانا من سوكا بك لك اليوم فكشفنا عنك جداءك يوم يا يمنك أزلنا قبلتك بما تشهده اليوم mun kusar da rafkanan ga da abin da ka gani a yau shin yanzu tashin kiyama gaskiya ne ko yanzu ba gada ne ba ba zaru ka yau ma ganin ka a yau hadi hadin mai kaifi ne tudurku fihi ma an karta za ka iya riskan abin da kake musu sa da shi a duniya wa qala qarinuhu abokin rubanyansa shine mala'ikan da yake tare da shi dama zai zo da takarda yace na zai zo da takarda yace ha al-malakul muwakkal bi hada ma ladayya atid wannan shine abin da yake hannuna a halarci wato karanta ke gashi mala'ika ya rubuta sai ka duba sai ka ce a wai sai ka gide ce ma li hadal kitabi la yugadu sujiratan wala kabiratan illa ahsaha kai wani irin littafi ne wannan da karami da babba to sai ya rubuta Allah ya kana wasa ne ai wani rubuta to da ka yawaita aikin alkhairi shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atul hasanata sayi'atan buha in kayi mummunan aiki ka gudanar da kyakkyawa sai ta shafe ta kaga can bayan gaya maka za a sa maka mala'iku guda biyu ana jiran ka ko ka tuba shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mana duk wanda ya salla biyar cikin jama'a baya da zunubi baya da zunubi har yana tambayar sabai cewa yanzu da za a ce akwai korama a kofar gidan mutum ruwan kalkal kalkal kullum zai zo da safe ya wanka da rana ya wanka da la'asar ya wanka da magariba ya wanka da isha ya wanka shin za a samu da a jikinsa ke ba za a samu ba sai ce to salloli kenan guda biyu to balle ka kara da obata kana istighfari kana salati kana hailala saboda ne musamman wannan lokacin yanzu aikin banza fa kullun yi ake kallon banza yi ake jin banza yi ake tafiyan banza yi ake a wannan lokacin a ce ba za ka hada da nabil bili ba abubuwan yana da wuya na'am
alqiya fi jahannama kullu kafirin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
Allah idan ya ce a karanta kafiri kenan a mala'iku za su ce hada ma da dai a ga yanan a halarci Allah sai ce to shikenan me yin gidanka kafiri wutan jahannama alqiya fi jahannama ko je ba cikin jahannama ai alqi alqi ko alqiyan وبه قرار حسن القيت انما وبدلت النون الفا نون ne aka mai da shi alifi aka ce alqiya kullu kafarin dukkan mai yawan kafirce ma Allah ani da mu'anini mai jayayya lil haqiqa gaskiya manna'in lil khair mai hana alheri kan zakati ga man zakka mu'tadin azzalimi muridin mai shakka fi dinihi a cikin addininsa alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhara wanda ya sanya wani abin bauta daban tare da Allah mubtada'un lamina ma'ana sharri fa alqiya fuje fa fil azab shadid ajib azaba min zanani nafsiruhu mithl ma taqaddama
qala qarinuhu rabbana ma aqwaitu walakin kana fi dhalalin ba'id qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال قليله أبو شنو فنيس شيطان سيتي ربنا يا أبنيهم ما أرضيته باني نبتت شيبا ولكن كان في ضلال بعيد يا تبت أشكم بتا مني سنتي فدعوته نكراش فاستجاب لي أمسى مني وقال شكما سيتي هو على ظاني بدعائه لي shi ne ya sa ni ɗagawa da kiran shi gare ni mana kowane ɗan adam da kake gani yana da shaidan mai kamansa abokin rubanyansa kenan bayan waɗancan mala'iku da kibu da afilu masu rubutu to kowanne shaidanin nan nasa kafiri ne shi kullum yana jawo ka ka zo ka bi hanyarsa idan imaninka ya fi nasa sai ka ja shi ya zamo mai imani har annabi ce ni kan shaidani na Allah ya rinjaye ni akan shi har ya musulunta ya zama nawa to saboda haka a ranar kiyama in za a jefa shi wuta da shi da abokin zaman shi a wutan nan shine za a jefa su to sai ce ya ubangiji wannan fa na ya bi ni ne ba ni na batar da shi ba shi kuma sai ce ya ubangiji shi yasa ni dagawa na'am qala ta'ala Allah ta'ala sai ce la tahtasimu ladayya ai wajen husuma ya kare kar ku husuma a bayana ai ma yanfa'u al-qisamu huna husuma baya amfani a nan wa karkatan ku idan na gabatar zuwa gare ku fi duniya a duniya bil wa'idi da azaba bil azabi bil akhirati law lam tu'minu kun ba ku ba da gaskiya ba wala budda minhu ba makawa kuma ku gamu da azaban na wala wala ma yabdalu al qawla ladayya ba jinkirta magana a gare ni fi zalika a cikin wancananka wa ma ana bi zallamin lil abid ni ba mai zalintan bayi bane wa wa'azimuhu azabtar da su bi gairi jinin ba laifi wal zallam ba ma'anan fa'adu bane mai yawan zalunci a bi ma'ana bi zilimin ne ni ba na zalunci la zulman yau Allah dama yana cewa yau ne babu zalunci zalunci wurin shi ya wuce duniya ne an yi an gama
يوم يقول لجهنم ألم تلأت وتقول هل من مزيد وأطلقت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
نعم لازم اليوم يوم نقول رانا دم جبدا كو يقول بالنون والياء لجهنم غوتن جهنم هل امتلأت شنكين شكا istifhamu taqiqin liwadihi dama Allah ya ce la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in ko to Allah zai ce ai ta turawa a cikin wuta in an tura an tura sai Allah ya ce hal mala'ati sai ta ce hal min mazid hal la mala'ati sai ta ce hal min mazid to Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ma jahannama kin cika wa taqulu zaka fada bi suratul istifham sura na neman bayani ka su'ali kamar nan tambaya hal min shin akwai ƙari fi a cikin la asau ghayra mumtala bihi ba zan yalwato a ba zan cika ba sai dai abin da ka cika da shi ganin tala ta cika to Allah hadisi yana cewa ranar kiyama za a yi ta tura mutane a wuta za a yi ta tura mutane a wuta idan an tura an tura sai Allah ya ce ta wuya ya wuta kin cika zai cika hannun ba zai to ba za ta ci kan ba sai Allah ya sa kudurarsa dundukinsa ya ce kadde kadde kadde ya isa ke ya isa ke ya isa ke amma da za a sake da duk abin da yake wani ma za ta haɗe to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaga an tsorata duk wani mai tsoron wuta to Allah ya baka tsoro sai kuma ya maka bishara wa uzlifa lil jannati lil muttaqin ita ko aljanna za a kusa ta daga ba tsoron Allah makanan gaira ba'idin wuri wanda bai da nisa fayarawnaha za su ganta wa yuqalu lahum a ce maka hada ma tu'adun kamar dai a ce an ajiye manya manyan baki ana shirya musu masaukai a dinga nuna maka kamar fim ga gidajen nan na aljanna ai yanzu za ku tashi ku shiga yanzu za ku tashi shiga kaga a can wani wuri Allah ya karce shi yan aljanna idan zai zo gidan aljanna kamin ya zo za a buɗe kofan get din saboda ba a son ya samu wani mashkila a ciki ko kubacin rai kamar yadda misali in aka ce an yi jiniya gwamna na zuwa ko ko tarki yana dawowa duk get din da yake wani za a buɗe za a buɗe saboda menene a ba ba da lokaci shiga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha an riga an buɗe kofar amma su yan wuta ga shi dai wurin da za a kai su ba mai kyau bane mummuna ne amma su yan bata musu rai in an zo sai a aje ta hatta idza ja'uha futi hatta wawa ba za a sa wawa wurin ba sai sun zo an tsaya tukunna to ku duba ga gidan da za ku shiga din nan ga gidan da za ku shiga din nan sannan a bude goma Allah ce to an kawata an kusa ta aljanna da kuma gidan wutan sai a kawata ta da kyau ayi mata ado ayi mata ado kana ta abin kirki ne sai ka shiga sai gaskiya gidan aljanna kuma sai a yi mata kawai ga nan ba su da kyau da sauransu me yasa aka yi haka rayuwar duniya ya aka yi shi dan aljanna kullum bashe ko bashe ko ne ga nan dai yau a cibo za a yi kuma ne wahala ne ciwo ne kaza ne kaza ne shi ko dan dan mutan duniya dan dan aljannan duniya kullum kawa rigan shi kalkal mota shi kalkal gidan shi kalkal komi kalkal ko abincin shi iri iri ya duke ke ya kafin ido da kai suna ga an jira yana sai a kawata man shi ga irin naku ga irin naku ga irin naku shiga ga gani ga gani sharrin daga gota to shi yasa wani wani kafiri yana tambayan mumine wai me yasa za ka ga fuskokin kafirai sai ka gan shi ni'ima tare da sunan mumine kuma sai ya ce a jamalul waishi ma ubihin nubuti kan indilin ala qabrin nubuti jamalul waji ma qubihin nufusi ka kindidin ala qawlil buyuti kyan fuska zuciya yana da muni kaman kafiri ne ya mutu wai ka ce wuri a samu shirin tarki to yana hasken ba a yin hasken bai da amfani dama da ya shiga duka ne da duhu go shi ko wani cikin cikin ba komai sai duhu wajen da hasken banza ne to shi ko mumini cikin akwai komi wajen babu haske kisa sai na abakar wata rana yana magana da yahudi yana cewa mai yasa mu idan mun zo addu'a yanzu misali in ka je church za ka ga za a yi addu'a za ka ga sun yi kankan da kai an cire hula kamar za a kama mutum ya yi kankan da kai kai ko kana fara addu'a zuciyanka ya je kasuwa ya je lagos ya je kano maimakon ka tara wajen allah waje daya sai ka abin ya gagara ko ka je wajen sallah lokacin da za ka gana da allah sai ka je nan sai ka je nan sai na tambaya me yasa mu muke samun natsuwa a cikin zuciyarmu ko ko in kun zo addini ba a samun natsuwa ce ai abin mai sauki ne zaka gane gida ne aka gina katon gida sai aka yi daki biyu daki biyu wannan daya aka sa mashi fenti aka sa mashi farin kasa aka sa